أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا دكراتمنا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يومنا uku ga watan rabi'u sani hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1443 wanda yi daidai ga takwas ga watan nobamba a kalandar bature 2021 kuma wannan shi ne majalisunmu na sattin a karatun wannan littafin mun tsaya a hadisi na harko na cikin bane wanda yake mana bayani akan sharaɗi kasancewar manzo Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa almuslimuna inda shurutihim lalle musulmai suna tsayuwa ne akan sharaddukan su lokacin da za su yi saye da sayarwar su yake cewa sai dai idan ya kasance sharɗan a halla haraman sharaɗi ne wanda ya halatta abin da yake haram ko kuma sharaɗi ne wanda ya haramta abin da yake halal to a wannan matsayar a wannan matsayin mun tsaye da a hadisi na 267 hadisi mai lamba 267 yake cewa sai dai sharaɗin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal a wannan halin babu hirar sharaɗi ɓangaren sai da sayarwa kinan sharaɗi lalle sharaɗi ana yin shi lokacin da za a yi kasuwa za a yi sai da sayarwa muka karanta hadisi na warko hadisa aisha da Allah shi tabbata a gare ta wanda take mana bayanin sharadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sharɗanta yake cewa duk sharadin da idan muka karanta hadisin ko yanda muka karanta hadisin muna ganewa duk sharadin da yake koma bayan sharadin Allah da manzon shi to wannan ba a itibarin shi sharadi a cikin shari'a kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma balu rijalin yashtaruduna shurutan laysat fi kitabillahi ma kana ma kana kana min sharɗin fi kitabin lahi fa huwa batilun wa in kana mi'atu sharadin duk abin da yake sharadi ne wanda shari'a bata yarda da shi ba shari'a bata zo da shi ba to wannan sharadin lalataccen sharadi ne ko da ya kasance sharadi ɗari ne aka yi bangaren sai da sayarwa da za a yi hakika in dai shari'a bata zo da shi ba hakika wannan sharadin lalatacce ne yake cewa lalle hukuncin Allah shine mafi gaskiya shine mafi adalci kuma bayan haka sharadin Allah shine wanzanci dan haka duk lokacin da za a yi siye da sayarwa to sharaɗi za a gindaya za ku yi sharaɗi tsakaninku matuƙar bai sa'awa ba shari'a Allah ba da shari'a ba sai shi ba sai hadisi na gaba hadisi na 267 malai yake cewa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya fa'arada an an an an fa'arada an yusayyibahu قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بعقية فقلت قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بعقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu shurut babun iza sharata al-ba'i'u zahara ad-dabbati ila makanin musamma jaza babi wanda yake bayani akan idan mai saya ya shardanta ma wanda zai saida mi ya shardanta mi da sai ya hawo dabbar da zai saida mi zuwa wani lokaci wanda yake kayyadadde wannan sharadin ya halatta ko bai halatta ba imam muslim ya buga mana imam bukhari ya buga mana babe kina wannan sharadin ya halatta idan muka diba juz'i na uku shahi na 189 hadisi mai lamba ta 2718 za mu samu hadisa haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul musaqat babu babu bai'il ba'iri wastisna'i rukubihi babu wanda yake mana bayani akan sayar da dabba babban dabba raƙumi idan ka saida sai ka keɓance a'a ai sai ka hawo shi zuwa lokaci kaza ko kuma sai ka hawo shi ya kai ka zuwa wuri kaza wannan wannan sharadin yayi ko bai yi ba imam muslim ya buga ya buga babi akan wannan sharadin yayi juz'i na biyar shahi na 51 hadisi mai lamba ta 715 hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir da Abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu kana yasiru ala jamalin ya kasance yana kan wani wani raƙumi fa'aya sai wannan raƙumin sai ya gaza tahiya sabida ya raunana sosai wannan raƙumin da ya gaza tahiya fa'ara da an yi sayyiban shi jabir bin abdullahi sai ya nema ya rabu da shi ya sha hau ma raƙumin lahiya ya sabka ya ɗauki kayayyakin shi ya tahiya shebar raƙumin a inda yake kuma wannan ya samu sakamako ne a hoton da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da sahabban shi a cikin yaƙuƙukan da yake huda lokacin da suka huta shi kuma aslan manzan allah mai tsira da amincin allah shabbata a gare shi idan ya huta yaƙi yana sanya masu rauni su ne a gaba shi yake komawa can baya yana, yana, yana bibiyar mahaya doki ko wanda suke kafa wanda suke can baya halayya su yake inda wanda ya kamata a kama mai a kama mai inda mai rauni a kama mai haka wannan halin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi duk da kasancewa da kwai hadisan da ibn al-asir ya hutar da shi a cikin an-nihaya juz'i na biyu shahi na 188 yake cewa abdaifu amirur rakabi ai mai rauni a cikin ayari ko kuma rinduna su su ne shugabannin jagora na na na na na rinduna su ake sanyawa gaba su tahi su kuma su manyan masu karfi sai su koma baya kuma wannan hatta da cikin dabbobi idan ka deka zaka gani wannan ita ce shine tsarin su idan ka samu zaki idan ya hutu yana sanya yara gaba mata su biyo baya shi ya koma can baya saboda yana kula da dukkan idan an jima zaka gani ya leko a guje ya zo gaba kuma ya koma baya yana bibiyar su haka suke tafiya wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya huta yaƙi tare da sahabbai yana komawa baya duk dan ya ga masu rauni wanda suka cancanta a kama musu wanda suke neman agaji ya agaza musu yake cewa jabir bin abdullahi yake cewa ga shirin yana da raƙumin shi yana saman raƙumin shi yana tahiya raƙumin nashi ya gaji ya raunana sosai sai ya kai baya iya tahiya a lokacin nan jabir bin abdullahi sai ya nema ya shahawa raƙumin nashi dukkan shi lahiya an musayyibahu ya shahawa mai lahiya ya huta daga batun shi ya tahiya shi ya bar shi inda yake qala jabir bin abdullahi sai yake cewa falhiqani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nan kurum ni ne a can baya kurum sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cin mini ya zo mini yake cewa fada'a ne sai ya mini addu'a wa darabahu sai ya bugi wannan raƙumin nawa fasara yasiru yas fasara sayran lam yasir mislahu qattun sai ga raƙumin nan ya ware tattaki irin tattakin da bai taba yin shi batun da yake albarkacin albarkacin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bugon da yi ma raƙumin nan faqala sai yake cewa bi'nihi bi uqiyati ya kai Jabir bin Abdullah sai da mun wannan raƙumin naka malan da uqiya guda mancan zatin mun yi bayani muka ce uqiya guda shine dirhami guda 40 yake cewa ya sida mi wannan raƙumin nashi da dirhami guda 40 shine uqiya guda qultu la jabir bin abdullah sai ya ce wa manzo Allah a'a ai ba na sai da maka ba qala bi'nihi sai manzo Allah ya koma yake ce wa jabir bin abdullah haba haba jabir sai da mun shi mana fa bi'tuhu fi uqiya anan kai tsaye jabir bin abdullah sai ya ce to shikenan manzo Allah na sai da maka wannan raƙumin da uqiya guda wastasnaytu humlanahu ila ahli sai dai gashi nan ciniki an zartar da shi na saya ka saya eh na saya na sai da maka a lokacin din sai Jabir yake cewa manzo Allah a'a bana baka wannan raƙumin ba har sai mun tafi mun yi da yaƙi mun dawo na koma cikin iyalai na a lokacin da wannan cinikin zai tabbatu kun ga ai an saida ne amma ni yayi sharadin shi kuma sharadi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshe shi shi ya sanya can farko muka yi matashiya akan dukkan wani sharaɗi da za a yi ɓangaren sai da sayarwa na saya eh amma dai zan yi amfani da wannan abin zuwa lokaci kaza wannan sharaɗi ya yi kamar yadda shi ma jami'ar suka yi da shi da manzan Allah zan yi amfani da wannan dabbatawa har zuwa lokacin da zan ta ɗauke ni ta maida ni gida mu kuma a lokacin da muke wannan a lokacin da jabir da shi da manzan Allah suke wannan tunikin lokacin da za su ta yi yaƙi ne yanzu ya sanya sharaɗin a'a wannan cinikin zai zarti ne lokacin da na saida maka amma dai cinikin nan ba ya tabbatu ba ko kuma na saida maka cinikin nan namu yana kan sharaɗin sai dabban nan ta kai ni fagen yaƙi mun dawo ta mida ni gida a lokacin nan zan kai maka dabbanka ai an saida yake cewa falamma balaktu yayin da na iso na cimma gida an tafi fagen yaƙi an dawo na dawo gida ya ce a ta yi tuhumin jabal sai na zo manzan Allah sallahu alaihi wasallama da wannan raƙon ba na kada ni sama na hu manzan Allah sai ya lissafa mun kudin shi ya miƙa mai ƙoƙiya guda dirhami guda arba'in yake cewa sun maraja'atu sai na dawo gidana fa arsala fi asari sai manzan Allah sai ya tura a kirawo ni a bayana bayan na huta manzan Allah sallahu bayan na tafi na tahiyata manzo Allah sai tura a kirawo faqala sai manzo Allah yake cewa aturani ma kastuka li akhudha jabalaka jabir shin kana tunanin nazo ne ina saye da sayarwa ina ciniki tare da kai almumakasa shine ciniki in zo ina cewa a'a a sai da mun kaza a bana sai da maka ba sai kaza a'a dan kara wannan shine ake kiran shi da mumakasa almumakasa shi ne manzo Allah yake cewa a turani ma kastuka shin jabir kana zaton na zo ne ina ciniki da kai a'a kaza kaza kaza akan sai da mun ba na sai da maka ba ko kuma a kaza za a yi ba a kaza za a yi ba akan bangaren ciniki li akhudha jamalaka diddan amshi ya kasance wannan raƙumin naka ya koma mallaki na yake cewa a'a ba haka bane bani zatuna ba haka bane baniyata ba yake cewa khuz jamalaka wa darahimaka fa huwa laka dauki raƙuminka dauki kudinka rike kudin da na baka dauki raƙuminka ka tahiyar kau dukkan su naka ne wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan idan muka leka zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin tausayin shi da cikin jin shi kamar yadda ubangiji yake ce mana bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mummunai mai tausayi ne kuma mai jin kansa ne dalilin haka ya kasance a bayan ayari a bayan runduna ta sojawa wanda za su tafi yaki diddan ya ringa tarabbusi ya ringa kiyayewa yana ganin halayyar rundunar da ya huto da ita kuma hakika ya ga abin da dabbar da dabbar jabir bin abdullahi take mai raƙumin shi da yake mai akan ya gaza tahiya sami da raunin shi dalilin karamcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jabir shi ma ya samu moral ya kasance ana yi tare da shi tunda duk lokacin da kana da abin hawa abin hawan ne ya kiya maka to zaka gani tension ɗinka ta hawo abinda ake nema da ka aiwatar da shi a lokacin zaka gani kai feathering control ka gaza yin shi misalin mutum ne zai tahi daga nan zuwa take da motsa shi ta lalace kuma suna da zama an sani wannan zaman ko ya isa wallahi ba a samu ba abin da ake so ba saboda da tansiyon zai tahi ran shi a bace yana wa'ansu abubuwa wanda ba su dace ba to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dindan ya dan ja da shi da Jabir ayi hira Jabir ya ji dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya ma dabba shi addu'a ya bige ta kuma ya tsaya yake jan shi da zanti ai shi ne ai manzo Allah ya allala mana yake cewa shi Jabir kana zaton nazo ne muna ciniki tare da kai wai diddan mallaki dan baka ba haka bane ba manzo Allah yayi haka ne diddan diddan su dan jazance da shi da Jabir bin Abdullah ya mere mutan moral wannan shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka kuma manzan Allah mun gani ƙarshen al'amari ya da mai dabba shi kuma ya ba shi kuɗin dabba wannan kuma hali ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu daga damshin halayen shi kina idan muka diba wannan hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu abin da ya dacewa ga shugaba ya kasance mai kula da halayyar wanda suke ƙasa da shi an sanya ka kan runduna ya kasance kana kula da na farkonsa har zuwa na ƙarshensu haka idan ka kasance kai jagora ne ya kasance kana kula da na farkonsa har na ƙarshensu wannan kuma shine abin da shari'a ta tabbatar mana kuma idan muka leka hadisin zan mu samu lalle hadisin yana karantar da mu tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tausasawa ko da jin kai da yake wa sahabban shi kuma da jin kai da yake wa al'ummar shi bayan haka zan mu gani a cikin hadisin lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mu'jiza kuma daga cikin mu'ujizoyin shi da kai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana karara kamar wannan mun gani dabba ta gaza ta raunana amma dai an mata addu'a an buge ta ta zauga a guje ta yi abin da ba taɓa yi batun da take wannan kuma mu'jiza ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu'jizozin manzan Allah suna da yawa wanda ya koma ya karanci tarihi zai gani abubuwa wanda ya saba wa hankali wanda mu a wurin mu bai saba ma hankalin mu ba zan mu kiraye shi da mu'jiza wani idan yayi irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba abin da zan mu ce mai illa mu ce mai wannan tsahi ne daba ne amma dai abinda manzan Allah ya shi ne muke kiran shi da mu'ajiza sai wa'ansu abubuwa wanda ba a rasa ba bangaren waliyai wannan ita kuma ne a kiraye ta da karama kamar misalin wani abu ne wanda ya kasance kamar bamma tunanin shi abin nan zai iya yiwa wane yi shi kamar abin da umar ya yi wannan muna iya kiran shi da karama zan ce idan ban manta ba karatunmu na rijal mun yi bambanci tsakanin mu'ajiza da karama kamar umar yana garin madina yana zamane kurmi ya yi magana ya ce ya sariyar jabal ya ce ya kai wancan wanda kake kan wanda kake gehen dutsen nan hawo saman dutsen nan umar kamar ka ce an bude ne yana kallon wa'inda mutane kuma haka ne yana kallon su kuma su ma suka ce wallahi suka ji lokacin da umar ya yi wannan furcin sai ce suka ce su ma a kunnensa suka ji wannan maganar ta umar gata nan muryar umar ce gata nan suka ji kuma suka aiwatar da abin da umar ya faɗi musu wannan ita ce muke kiranta da karaba kuma allah yana zaɓen bayan shi wane da wane daga cikin waliyan shi ya ba su wannan abu amma dai wani abu wanda ya saba wa hankalinmu kamar a ce wane yana tashi sama wani yana sallah a yi sallah a zahar a masallacin wannan ya yi la'asar a ta Allah da ya ƙara ruwa mana asiri ya yi sallar magariba a masallacin a harami wani abu ne wanda ya saba wa hankali kuma wani daga can ya kiraye ya ce mana a ya gawa da sun yi sallar la'asar tare da ya yi gawa da sun yi sallar magariba tare da shi ta wanda hidai mu kiraye shi wannan daba ne wannan ko kuma ruha ido dukkan suka ɗauke su kan musu kudin goro ka ce musu tsahi ne shi kuma mun sani duk wanda ya hada Allah da wani duk da kasancewar da kwai bambanci tsakanin shirka da tsahi amma dai duk wanda ya kasance yana tsahi ya mutu shi ba shi ba shi kamshin gidan aljanna kina wannan yana karantar da mu mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya sanya hannayen shi ya sanya hannun shi a cikin a cikin a cikin makayi na ruwa ruwa ya yi taɓuɓɓuga tsankanin rabaraban yatsotsin shi har sai da dukkan runduna ta sha ta yi arwalla ta ɗauki abin da za ta yi guziri an kawo abinci manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ma abincin addu'a hedi ya kasance runduna kowa ya ci ya sha kowa ya ci ya ƙoshi dabba guda da ɗan abin da bai kai tukunya guda ba na sarid kowa sai da ya ce ƙoshi an zo an ba da ɗan makayi guda kwafi guda na madara abu hurera yake cewa yana yana shi ya gani ko shi kadai manzo Allah ya bama wannan abu ai ya shanye shi aka cewa abu hurera tare da wa kake a cikin masallaci da suwaye da suwaye a cikin masallaci yace ai suna da ahlus sufa kirawo su ya tahi kirawo su suka zo aka ba ɗaya bayan ɗaya aka ba kowa sai da ya sha madara ya sha ya koshi aka miƙa abu hurera abu hurera ya gaba rana tana nan yadda take a da'inta abu hurera ya shaye shaye shaye shaye koshi wanzu allah ya ce mai ƙara ya ƙara ya ƙara ya ce mai ƙara ya ce manzo Allah ba wuri ya ce kuma madara ta da nan sannan manzo Allah ya ɗauka ya shi wannan ita ce ake kira mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin yana karantar da mu mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi idan muka diba yana karantar da mu halaccin shugaba da shi da wanda yake talakkan shi ne a istilahin bahaushe aka ce wani sarki ne yana da talaka to shugaba da shi da talakokin shi ya cancanta sisi da sayarwa si kasuwanci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saya a hannun Jabir bin Abdullah wannan halaka ne ba hira a ce a aidan yana shugaba sai dai mu dauka mu bashi kyauta babu wannan wajibi ne yadda kowa yake zauwa ya saya in ma ka ga dama ka kara mai ka mai tsada sama da yadda kake sai dama talakawa wannan kai ka sani riba kake nema halaka ne da kai da shugaba ku yi kasuwanci ka sai da mai yadda ka ga dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da shi da Jabir bin Abdullah kuma hadisin yana karantar da mu hana hana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abin saidawa wannan baya daga cikin rishin da'a da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda shi jabir yi a harko al'amari manzan Allah mai ce mai sai damun ya ce a'a bana sai da maka ba sai manzan Allah ya koma yake cewa haba jabir a sai damun mana sannan jabir ya yarda sai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma wannan baya daga cikin al'amru bil ma'u baya daga cikin umarni wanda wajibinmu ne he mun bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan shi wannan al'amarinmu ne na duniya abin da ya faɗa in yana mana ko yana gyara sai mu yi shi amma ni idan ya kasance al'amarin shari'a ne to wannan wajibinmu ne ba hirar mu kawo ra'ayinmu ko muna so ko ban maso wajibi ne sai mu yi shi amma dai al'amarinmu na yau da gobe siye da sayarwa bangaren rayuwarmu mu'amalolinmu wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bar mana fage kuma mu yanda muka gada ba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da mutanen garin Madina suna yin kili ga tsarin yanda suke yi sai manzo Allah ya ce musu a ku yi koma bayan haka shekara ta yi ba a samu ba abin da ake so na amfanin da biro ba sai suka ce manzo Allah ai mu mun saba muna yin haka yace a'a ku tayi ku yi al'amarin duniya ku mu al'amarin addini wanda idan ya zo daga wurin mutu wannan haka ne babu wani babu wani majal na tawili a cikin shi wajibi ne sai an yi amma dai al'amarin duniya ku ta yi ku yi wanda yake gyara ku wanda yake daidai haka kuma idan muka koma can hadisin da muka karanta hadisin barira wanda aisha take mana bayani alkawalin sharadin da sharadin da uwayen gidan barira suka sanya manzo Allah ya ce babu wannan sharadin a cikin shari'a ai barira da ta zo lokacin da aliyu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ji ice tan ceci madan mugis shi mijin barira a da a matsayin shi na bawa tana baiwa mijinta ne bayan an yanta ta yanzu babu arme tsankaninsu sai aliyu bin abi talib yake cewa manzo Allah ceci mana mugisa bakka ganin yanda mugis yake sanya yake son barira baya so ya rabu da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi barira sai ke ce mata ki diba mana halin bana mugis mana kiga irin halin da yake ciki a taimaka mai mana sai take ce wa manzan Allah a ta'amurni bi zalik manzan Allah kana umurta ta ne sai na yi haka in in umarni ne kake bani kuma ai babu wani umarni kuma bayan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wajibin mu to in umarni ne kake bani ko kuma manzan Allah cetan shi ne kake ko shawara ce kake bani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa barira bal shafiq ni dai ceto ne nake neman mai a cikin rayuwar shi ba Allah nan kin ga dai yanda yake fafutuka ya hada kan shi kwana akan yana nema a hada ki da shi sai take cewa na hajjata libi manzon Allah banda bukatar shi banda bukatar shi na kare da shi har abada sai dai wani ba dai mu gisa ba to kun gani ai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake al'amarin duniya ne sai ba ta dama ta yi abin da ranta yake so sai ta ce wa manzan Allah a'a shawara ka manzan Allah a ce ta gehe ni dai na kare da mugisa har abada kinan wannan yana karantar da mu duk abin da yake al'amarin duniyarmu na yau da gobe muna iya cewa ba ma sai da ba ko kuma a'a zami abin da ranmu yake so game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir yayi bayani ya bayyana mana lalle a farko al'amari manzan Allah da ya nema ya sai da mi yace a'a ba ya sai da ba sannan a nabi ya yarda yace zai sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abinda muke so mu kai kan shi dalilin da malai ya kawo mana wannan hadisin shi shine halaccin saye da sayarwa kuma halaccin tabbatar da sharadi a wannan saye da sayarwar da za a yi kamar yadda shi Jabir bin Abdullah ya sharɗanta sharadi akan lalle sai ya hawo kan wannan dabbar ta kai shi ta mero shi cikin iyalan shi sannan ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabbar shi kenan halaka ne a sharɗanta sharadi a cikin a cikin saye da sayarwa na yau da gobe da kasancewar da kwai magana ta ibn rajab da yake yi yake cewa ya juzul al'insan naqlul mulki fi fi shay'in wa istisna'i naf'ihi al-ma'lum muddatan ma'luma yake bayani yake cewa ai ya halatta mutum idan ya saida maka abu sai ya ce a'a zan rike wannan abin zan yi amfani da shi zuwa wani lokaci wanda yake kayyadante sai ya sanya wannan lokacin bayan shi zan maida maka wannan abin naka wanda ka saya kuma wannan yana shiga a dukkan harkokinmu mu'amalan mu tewa da gobe haya ko kyauta ko wani wakafi ko wasiya dukkansu wannan abin yana shiga zan saida maka ko zan baka kyauta ko zan yi wasiya amma dai da sharaɗin zan yi amfani da shi zuwa wani lokaci sannan in baka sai dai abin da ya shahi sayan baiwa wanda ya ce an keɓance malaman fiƙi dukkansu sun tsaye akan in baiwa ce aka saya to babu sharaɗin a ce a'a zan mora ta zuwa lokaci kaza sannan in maida maka ita sabida ne sabida abu ne wanda ainihinta mutum baya da incin ya ci amfaninta ko ya sadu da ita illa ta hanyar arme ko kuma ta hanyar milkun rakaba ya kasance ya mallake ta shi kuma idan aka ce haka to babu makawa babu wani hurumi da za a ce dan na saida maka idan aka zo aka yi ciniki daga an kare ciniki to wannan dabba da wannan wannan baiwar ta huta daga hannunka ta koma ne ta koma hannun wanda ya sayi ta babu sharadin a ce a'a zan amfani da ita zuwa lokaci kaza wannan babu wannan sharadin lokacin da aka sayi ta an kare kai ka ta huta daga hannunka har abada sai kuma idan ka sake komawa ka sayi ta wannan idan ya kasance baiwa wannan kenan dukkan wani bangaren saye da sayarwa zambi bangaren kyauta ne zambi bangaren haya ne zammu bada bangaren wasiya ne zambi bangaren wakafi ne zambi dukkan shi muna iya sharɗanta sharaɗi akan zamba amfani da abin misali wane ne yana da gidan shi zai bada shi wakafi a matsayin gidan marayu yana so ya bada shi wakafi idan muka ce wakafi shine wani abu wanda zaka ajiye wa Allah subhanahu wataala kurum ladan ya ringa kai maka kai ka bada shi fi sabilillahi baka da wani fagi wanda zaka ka ringa amfanuwa da abin sai ka ce a sharadi na wani na bada wannan gidan wakafi a sanya marayu a cikin shi amma dai ina da baki wanda zan ajiye su tsawon wata guda bayan wata guda ku zo ku amshi kileluwa ai a lokacin da kai wannan magana ai akadin ya akai ka riga ai ka bada shi amma dai sai ka sanya sharadin wata guda saboda wata bukatar ka to dukkan irin wannan sharadin suna shiga a cikin saye da sayarwa akan wakafi akan ijara abinda ake cewa ijara shine in baka a bahaya lokaci kaza ka bido mini wannan shi ne ake kira da ijara haya dukkan haya kowace iri ce tana shiga masu cikin kalkashin matsalar ijara ko kuma abin da ya shahi kyauta da zan baka in baka kyauta in ce a'a na baka kaza amma dai zan amfana da shi zuwa lokaci kaza ko na baka wannan injin amma dai zan zan tafi da shi gidana sannan in ba yara su bido maka wannan sharadi ne ka dora amma dai lokacin da ka riga ya kai wannan maganar hakika an yi imda'in wannan aktain ya riga ya tabbatu ko kuma bangaren wasiya ya yi wasiya amma da cikin wasiya shi a wannan mota ta wadda nake hawa na ba wa wani amma dai da sharaɗin sai an ɗauki gawa ta an kai na an binne ni da ita sai ta raka ni makwantai banga wannan shi ma ai sharaɗin ya ai mutum ya sanya duka wannan yana shiga sharaɗin nan yana shiga a cikin sharaɗi yana shiga a cikin irin wannan nau'ika na daga siyi da sayarwa shine idan muka gama zan mu iya ce musu uqudul muawadat da uqudut tabarruat wat tawsiqat wal amanat dukkan su suna shiga kalkashin suna shiga ana iya sanya musu sharaɗi sai dai abinda malamai suka tayi akan baiwa idan an sayi ta babu sharaɗi a kanta na a amfani da ita zuwa wani lokaci lokacin da aka sayi ta an riga an kare ta huta daga hannunka hede ta koma hannun wanda ya sayi ta wallahu a'lam ina wannan shine abinda zan mu iya fahimta karkashin wannan hadisin duk da kasancewar mas'ala ce na sharaɗi da kwai malaman da suka taya akan idan sharaɗi ɗaya ne wannan halaka ne sun yi ittifaƙi a kan shi to idan ya kasance a cikin cinikin sharaɗi biyu ne aka yi shin yana iya yiwuwa to da yawa sun tafi akan hadisin da abu dawud ya hutar da shi kuma imamul albani ya inganta shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu sharatani fi bai'in bai halatta a yi sharaɗi guda biyu a cikin siye da sayarwa da kasancewa matsala ce wadda take da faɗi da yawa malamai sun tattauna ta kuma karatun namu ba ba kan matsalar ba kan khilafu bane ba muke yi ba idan mutum aka abin da muka samu Allahu ta'ala a'ala sai hadisi na gaba alhadisu samin wa sittun ba'da al-mi'atayn hadisi na 268 an abi hurairata radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi'a hadirul libadi ولا تناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها وانا حديثي mun karanta shigen shi a can baya hadisi ne wanda imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul buyu babu la yabiu ala bai'i akhihi babu wanda yake mana bayani akan haramun ne mutun yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wane ya zo suna ciniki wane ya zo ya dasa a inda ya dora ciniki a kan cinikinsu diddan a sai dame ta wannan haramun ne jusi na uku shahi na 69 hadisi mai lamba ta 1140 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabun nikah babu tahrimu al-khitba ala khitbati al-khutbatu ala babu tahrimu al-khitba ala khitbati akhihi babi wanda yake mana bayani akan haramcin wane ya tahiya nemi arman mace wani shi ma ya zo ya nemi arman mace lokacin da wane gabatar ya tahiya nuna kwaɗan shi akan yanka to hakika ya riga ya toshe wata kafa na a bama wani dama ya zo zance ko ya nuna kwaɗan shi akan ta wannan haramun ne har sai wancan idan ya ce ya fasa sannan za a ba ma wani dama shi ma ya shigo ya nemi armanta alkhidba shi shine nema arme lokacin da wani ya nema to wani bai da wani shi bai da hurumin shi ma ya zo ya nema tilas a bar shi idan ya ya ya ya wasa sai a a tsaya jira kuma idan wani ya zo kuma a bashi dama insha Allah shi ne can imam muslim cikon babu yake cewa hatta ya azan auyatok har sai an ba shi izini ko kuma an shi da kanshi ya zan ya ce ya wasa wannan a lokacin nan wani yana iya zarwa shi ma ya nemi arman wacce juz'i na hudu shahi na 138 hadisi mai lamba ta 1413 hadisi ne wanda abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ya fitar da shi ya ya rawaito shi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi a hadirin libadin manzo Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yayi hari da mutumin da yake gari mutumin karkara ko mutumin da yake gari ya saida wa mutumin karkara kayan kasuwancin shi wanda ya dauko daga karkara ya zo birni ya saya shine ta Abdullahi bin Abbas a cikin wancan hadisi da makaranta yake ce mana a ai hanin da aka yi ya kasance mai dillali wannan shine amma dai idan shi ba kauyen mutumin karkaran ya ga dama ya kiranka wani zo ga kayana nan kaza ina so in saida su a kaza zo ka amsa ka ka saida mini wannan yayi halaka amma dai shi mutumin gari ya shigo ya yi tsaye ya ce a ai in baka bani kayan nan ba to wallahi kayan nan ba wanda zai saye su a cikin kasuwar nan to wannan haramun ya aikata shine nan manzo Allah hadirin libadi haramcin mutumin karkara mutumin gari alhadir shine mazaunin gari wanda ya sanya yanayin kasuwa take ciki ya saida wa mutumin karkara shine badin mutumin karkara wanda ya kawo kayan kasuwar shi daga kauye ya kawo su birni ya saida su to wannan haramun ne ya saida mai kayan kasuwar shi sadai yake cewa wala tanajashu wala tanajashu kuma babu babu annajashu a cikin kasuwa annajashu shine ƙari da mutum da zai yi a cikin kuɗi ga wanda baya son saya sabida sabida wani ya zo ya amfana shine wancan kara alhaji ya ce mana tunkume mai kan tunkume kan yauwa tunkuɗe mai kan turuwa shine mutum ana ciniki an zo ana ciniki kurum kai ba saya ba za ka yi ba kuma wannan wallahi tallahi abu ne wanda mafi yawan kasuwanmu suna irin wannan abu to wannan wallahi tallahi haramu ne ka zo wai zakka siya abu ka zo kana ciniki da kai da mai kayan kurum wani sai ya gito ya ce a wannan kayan in ka sai damu da ashika ta kuma kai kana ta hawa ma a sai damu ka shi a 150 wanda ka sai damu da ashika wannan kayan a ya zayin sai na maka ashika haba ƙara mini da yi bari ne ka kai shi da ya jika da 20 kai kuma kai kana ta hawa mai a sai da maka 150 to kai kai da kashi an ƙi sai da shi jika da 20 an ƙi sai da shi jika an ce he jika da 20 to yanzu ya zaka yi kuma kai kana son wannan abu kinan sai ka ringa kokarin ko ya dawo 180 ko kuma jikar dai a samu zai alallaba a saida maka to wannan shi shine abin da yake haramu abin da suka yi da shi wanda ya saida ɗin da shi wanda ya zo ya nema a yi ƙarin dukkansa sun aikata haramu kuma sun zalunci shi wanda ya kawo kanshi zai saya wannan shi shine at-tanajush shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta yake cewa wala ya bi'ar rajulu ala bai'i akhihi kuma kadda mutum ya saida kayan saidawar shi akan ciniki da suka dora akan wani kun zo kun yi magana akan wani wani na sai wannan kayan jika goma sai ya ce to shikenan na saida maka to zan tayi in kawo maka kudin kai kurum kai he ka zo ka ce wani na saida maka na na zo wani he zo sai ya ce na sai wannan kayan jika jika goma sha daya to kai kana ganin ƙarin jika kuma ga wancan kun riga kun yi magana tare da shi an yi ciniki kurin kuɗi ne ba a kawo ba to wannan haramun ne da ka sai da wannan mai jika goma sha ɗaya sai dai ka ce mai a ai wannan kayan na riga na sai da shi jika goma amma dai mun yi alkawali da wanda ya saya zai ta iya kawo mun kuɗi zuwa lokaci kaza alkawalin lokaci ka za muka yi da shi in bai zo ba ka zo zan sai da muka shi a jikin goma ga shi ma ya samu sauki kuma zai ta yi jira in ya zo kuma ka sai da wancan ya kawo maka kuɗi to shi kenan wane wallahi kayan da ya zo kamun lokacin da muka yi mun yi alkawali da shi kamun lokacin ya kawo mun kuɗin ya ɗauki kayan shi kenan sai dai ka yi haƙuri in kuma kana da wani haka ka nemo ne amma dai mutum ya saida ya yi ciniki a kan cinikin wani kun zo kun kulla ciniki tare da wani wani ya zo ya shigo don ya kara maka wani abu ka ce a a kawo sa saida ma wancan wannan zaka saida ba to wannan haramun kai kuma lokacin da haramun ya shigo a cikin kasuwa to Allah ya riga ya zare albarkar da aka samu a ciki ribar da aka samu Allah ya zare albarkar ta zaka gani ana ta yi ana ta yi zaka ga mutum kullum yana wuri daya ya gaza kusawa a ce to kasuwa suwa ne shekara kaza sai wannan yaran wanda yan jiye jiyan suka tashi su su ne yanzu suke gane kasuwa waye da waye wallahi abibi yaron da ake cewa shi yake gane kasuwa wallahi yayi gaskiya a cikin kasuwar shi yayi kokarin yi kamanta abin da ya shari'a ta zo min da shi bangaren saye da sayarwar shi kai kai da kakiya to Allah ya barka a nan kullum kana sidawan amma dai babu albarka kuma wannan abin da yake wakaduwa da yawa a cikin 'yan kasuwanmu da sun gane sun dawo kan hanya wallahi Allah da ya sanya musu albarka zan ce mun karanta hadisi baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mai saya idan mai saidawa yayi gaskiya a cikin kayan saidawar shi Allah zai ma abin da ya samu albarka idan kuma yayi ƙarya Allah zai dauki albarkar shi to idan kana yi babu albarka wallahi dai ka shekara dubu a nan wallahi baka gusa ba Allah kiyaye sannan malai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala yakhtubu ala khidmati akhihi kuma kadda mutum yazo ya nemi araman araman araman yawa ne kuma wani ma yazo ya dora akan neman arman ne kuma da yawa daga cikin abubuwan da muke rayuwa da shi a yau da gobe zaka gani wane almajiri ne ya tafi ya nemi arman wacce kurum dalilin wane ya zo ma'aikaci ne sai a ce ai kaza kurum sai a aikarta wannan almajiran yana ji yana gani ba wai iya zance ba aka yi shi ba ba iya sa kaya aka yi shi ba kurin kudi aka yi shi muke nan a shafa mai lahiya a ce mai su wani shi ke nan fa wallahi kaji dalilin kaza dalilin kaza mun wasa mun ce wani dan uwanta ne wani ya zo waye a yi ta kukulla wata alaka kurum a zo a daddanne ka hana ka abin da kake so kuma nihayatan irin wannan abin Allah yake dauke albarkashi saboda haramun ne kuka aikata zaka gani an tahi an yi arman wallahi ta gazzaba ku ku ji dadin arman ba ita yarinya bata ji dadin arman ba shi ma wanda ya zo nema arman shi ma bai ji dadin arman ba kuma wannan abu ne wanda yake wa kanuwa yau da gobe duk lokacin da kai ma'aiki ka yarda ma wani ka ce eh wani zo na baka damar ka fara zantawa da kai da iyata tunda aslan abinda shari'a ta dora mana lokacin da wani yake san arman diyarka ba akan titi zai ganta ba ba wai zauwa za a yi da harko ya kunkusa maka gida yi sallama da kai salamu alaikum wani wallahi tallahi kwadai ne gare ni akan diyarka idan ba ya iya ba yana iya turo waliyin shi ya zo ya maka tambaya kana so ka fara zantawa da wacce wannan shi shine khidba neman armi idan an baka dama to a lokacin nan kana iya zauwa ka fara zantawa da kai da yarinya in kuka fahimci juna sannan a zo a yi abin da shari'a ta ba da dama a zo a yi siga a ba da sadaki a yi siga ta ɗarmin arme shi kenan ta koma halaka inka sabanin kuma abin da muke yi yau da gobe akan titi zan mu gani mu tsare in mun shirya tare da ita sannan a koma a dawo kuma baya a zo a ringa neman iyaye a sanya za a yi wallahi wannan abu ne wanda shari'a bata ba da damar shi ba kuma shari'a bata tabbatar da shi ba abin da yake tabbas a cikin shari'a wanda idan kayi zaka kare mutuncin yarinya ka kare mutuncinka kuma ubangijinka ya sakanta maka da alheri akan abin da kai shine a zo gidanka a tambaye ka ka ba da izinin azanta da diyarka bayan shi a zo a yi abinda kuma shari'a ta bada dama to shi ne nan manzo Allah yake cewa duk lokacin da aka gaba aka yi gabaci aka zo aka tambaye izini a wurin yanka ana son armanta to kai bakka da hurumin ka fasa ka ba wani wanda ya yi wancan hali ko kuma wani wanda yake dan dangi idan kayi kayi haramun shine imam imam muslim yake cewa illa hatta ya'zan aw yatuk har sai idan ya nemi izinin armanta har sai idan ya nemi izini ko kuma ya bari ya ce ya fasa don karan kan shi ba tilasta shi aka yi ba mai nasan shi aka yi ba kurum ya ce ya fasa to a lokacin nan wannan wanda kai kake so kana iya kirawo shi wane zo idan ka riga ka bada ko da mutum ɗari za su zo sun yi wanda ka fara bada kun yi wanda ka fara bada sun yi wanda ka fara ba shi dama ya zo ya fara wanda ka ba shi dama a yi magana tare da shi zaka dakatar da su ne a'a an riga an ba da wani amma dai a halin ya wasa to insha Allah zan mu kiraye ka wannan shine kaida kuma yanzu dibara ta rage wa mai shiga rijiya in kai kai kai kana ganin wancan nan kahi shi cancanta da yarinyar to sai ka zo kai ta gogormaya tsakankaninka da kai da shi in ka zama namiji sai ka sanya shi ya wasa ko kuma idan kana ganin wani aibu to kana iya zuwa ka yi ta leƙen asiri a kan shi ka tabbatar a wanan nan yana da hali na gari tun da kai kasan yarinya kuma ai labarinta aka baka bajinta ba ganinta ka yi ba kasan mutuncinta kasan iya karatunta kasan addininta kuma kana kwaɗai a kanta to kana iya leƙawa shi wannan wanda ya fara nema arman nata aka ba shi dama mutumin kirki ne an ba mutumin kirki ba ne ba kana iya bibiya al'amurrukan shi saboda maslaha ake nema ka bibi al'amurrukan shi idan bai dace tare da ita ba to kana iya zauwa ka bayyana wa su waliyan al'amarin yarinyar a wanan nan wa wallahi mutumin banza ne ko shari'a ta ba da dama shi kenan a zo a bayyana a mashayin giya ne ya sai ku gama yarinya yan makaranta islamiyya makaranci alkur'ani tare da wannan mutumin banzan a to shi kenan obasi sanya a mai bincike tunda in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ba kowa bane fasiki ba wani yana iya zawa da zance haka ne wani kuma ya zo zance dan saboda masahashi ya kasance ba haka ba amma dai kai kai da aka kawo mahira ka tabbatar eh haka ne yana yawo yana yana shaye-shaye yana kaza yana kaza ya hanyar samun kudin shi take halaka ne ko ba halaka bane ba to idan ya tabbatu to saboda wannan sharuɗukan kana iya cewa saboda wannan uzurrukan kana iya kiran shi wani da mun yarda mun baka diyanmu amma dai a yanzu saboda halayya ka saboda kaza saboda kaza hakika mun janye mun fasa baka diyanmu shi wancan wanda ake tunanin mutumin kirki sai a kirayo shi ya zo a bashi diya sannan manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wala tasalul mar'atu talaqa ukhtiha kadda mace ta nemi mijinta ya saki ɗan uwarta ana zaman zaman ɗan uwantaka a cikin gida wanda bahaushe yake cewa kishiya sai kurum dankin tsanuwacce kurum ki tilasta mijinki akan sai ya sake ta wannan shi ma haramun ne shi ne manza Allah ce la ta tsalul mara talaka uktiha kadda mace ta neman ma uwarta sakin mijinta wane wallahi tilas yi ka saki wacce matarka sannan in kana so in zamna a gida shi kuma shi yana santa ya rasa yadda za a yi ko kuma saboda wa'ansu abubuwa ko rayuwar shi tana allake da rayuwar wannan matar tashi cin shi da shan shi da abin da yake samu da abin hawan shi na wannan matar tashi ne sai wannan matan ya ce a tun da haka ne ai ina da ai sulɗa a kan shi wane ai wancan matar ta kawo wajibi ne ka sake ta daga nan zuwa lokaci kaza to wannan idan ta yi hakan ta aikata haramu shi ne manzan Allah yake cewa li takfa'a mafi ina iha don ta zitta abin da yake cikin kwananta ta yanke tsakankaninta da ita da arzikinta don kurum haka ta nemi sakin ɗan uwarta to wannan haramun ta aikata shine nan idan muka leka nan kinaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan litakfa'a ma fi ina'iha dan ta kihe ta zicce abin da yake cikin makayinta sabida duk macen da ta kasance a cikin gidan mijinta a cikin arzikin shi take cinta shanta suturarta mahallin inda zata kwanta duka kalkashin mijinta yake kuma aglabiya yana kasancewa sama da abin da take samu a cikin gidan ma'ahinta gidan ma'ahinta ko da ya kasance haka to zata samu kanta ba ita kadai bace ba da ita da yan uwanta ne suna raba abin da suke samu tsankanin su amma dai nan a cikin gidan mijinta ita kadai ce sai abin da ta ga dama sai abin da ta take so he shi za a yi to idan ta neman ma uwarta sakin sakin mijinta mijinta ya sake ta hakika ta zince ta yanke tsankaninta da ita arzikin da yake tsankaninta da ita da mijinta bangaren sutura bangaren abinci da wa'ansu abubuwa makamancin haka to shi ne aka haramta kuma wanda abin dalilin da ya sanya abu ne wanda zai sanyo adawa da gaba tsakankanin dangin wancan mijin da dangin ita matar da ta sanya aka yi sakin kuma da dangin matar ita da wanda aka saka tunda ta sani ke kika janyo mini saki to da ke da yan uwanki dukkanku da mu da yan uwanmu mun koma abin abokan adawa tsakankaninmu za a samu tsakankanin ko a kasuwa aka ga mun ba ga muci haka shi ma dangin mijin za a kulla gaba tsakaninsu da su da wannan dangin matar da aka saka to dalilin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta saki halaka ne abu duk da ubangiji yana hushi da shi saki halaka ne idan ya kasance an samu wani abu wanda aka rasa samun sukuni ko aka rasa samun nutsuwar zama tsakanin ma'aurata to hakika saki yake biyo baya saboda a hutashar da kowane bangare ita mata a hushar da ita mijin ma shi ma ya huta dalilin shi aka aka aka aka aka shar'anta mana saki amma dai wani ya neman ma wani ko wata ta neman ma wata sakin sakin sakin saki hakika wannan haramun ne idan mutum yayi ya aikata haramun shi ne wannan abinda hadisi yake karantar da mu duk da kasancewar abinda zan mu iya ɗauka zan mu iya fa'idantuwa da shi dukkan kamar bai'u hadir libadin attanajish bai'u rajul ala bai'u akhihi duka wannan mun rigayi mun wuce da su a hadisi na can baya sannan bangaren khutba yake cewa muna iya fahimta lalle haramun ne ni huduba mu nemi auren wata mace bayan an riga an auri an nemi aurenta shine huduba wannan haramun ne sannan kuma na gaba haramcin neman ma wan matarka ta neman ma kishiyarta saki a wurin mijinta wannan haramun ne saboda ta cutar da ita kuma wannan abu ne wanda yake haddasa fitina tsakankaninsu kuma yake haddasa mafsada karkashin shi kuma zai gadar da adawa tsakankanin kamar yadda muka yi bayani tsakankanin dangantaka su da 'yan uwansu kuma wallahu ta'ala a'ala sai babi na gaba alaike cewa babu arriba wasu babu arriba wasarfu babi wanda yake mana bayani akan riba da canji riba da canji da ake yi riba bangaren luga shi shine ake kiranta da ƙari duk abin da za a ƙara maka za a iya kiran shi da riba shine can a cikin suratul hajj ubangiji yake cewa fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzat wa rabat yake cewa idan aka saukar wa ƙasa ruwa na sama zata girgiza kuma zata bunƙasa zata ƙaru zata haɓaka wa rabat zata haɓaka kenan arriba a ainihin luga shi shine ƙari dukkan akan komi da za a yi ƙari shine kana iya ce mai arriba na ƙara maka kaza zittuka ko kuma na ƙara maka akan kaza shine ma'anar shi riba a cikin ɓangaren shari'a malaman shari'a suke cewa shine duk ƙari da za a yi akan wa'ansu abubuwa wanda suke keɓantattu shine ake kiran shi da riba to wannan ƙarin wanda za a yi shi akan wa'ansu abubuwa kayan sai da sayarwa ne ko bashi ne ko wani abu makamancin haka ƙarin da za a yi shi shine wanda ubangiji ya haramta mana a cikin sunna a cikin alkur'ani da da sunna kuma da ijma'in sahaba kuma da kiyasi kiyasi wanda yake ingantacce idan muka koma cikin alkur'ani zan mu gani ubangiji a cikin suratul baqara yana wa harrama riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ya halatta muku sai da sayarwa kuma ya haramta muku riba duk ƙari da za a yi bangaren sai da sayarwa to wannan haramun ne kuma a cikin sunna zan mu ga hadisin da ya shahara hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsinewa mai cin riba ya tsinewa wanda yake aikin riba wani ya tsine wa wanda ya yi shaida a kan riba an zo za a yi bashi na amsa ko ya amsa ya amsa jika ɗari zai mero maka jika ɗari da arba'in lokaci kaza bayan shekara biyu wanda ya rubuta shi ma tsinanne ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da wanda ya shaida bayan haka wanda ya shaida wanda ya rubuta wanda ya ci da wanda aka ciyar da shi wannan riba dukkan su haram dukkan su tsinafu ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana hadisi ne wanda yake Imam Bukhari da Muslim dukkan su rawaito shi kuma al'umma dukkan ta ta yi ijma'i akan lalle riba haramun ne kalkashin nassi na shari'a na alqur'ani da sunna shi kuma abinda ake ce ma as-sarfu shi shine bangaren lugha shi shi ne duk abinda za a juya shi da kaza a ba da kaza kamar in baka sefa ka ba da naira a canji ne ko shi ne ake kiran shi da asarf duk abinda za ka ba da a juya maka shi a baka kuma bayan shi shi ne ake kira da asarf kamar in baka zinariya ka ba da azurfa wannan shi ne ake kiran shi da asarf hadisi na harko a cikin baban hadisi na 268 lokacin yana isan tsoron minti biyar ina ganin tun da farkon babi ne mu tsaya a nan minti biyar in muna iya amsa tambaya tun da muka shiga cikin kwanan daji zanen kuma karatun namu na amda musan bayaushe za mu komo ba bayan yau insha Allah kenan bi hadar qadar kifaya sai inda tambayoyi kamun lokacin lokacin kiran sallaye da muna iya na
misali game da ba duk ne aka ba shi abu da shi abu babu wani yanzu jami'a kan tsarin wani sai ne da ne shi kafo saboda kyautatawa sai ne shi aka ya gara a wannan ba riba bace ba wannan kyautatawa ce ai inda kun yi sharadi a wani na baka jika goma in ka tashi mai domin zaka mai domin jika goma sha daya to wannan riba ce kai idan ka tashi mai dawa mai dame jika goma ka ce wannan in jikai ta karyi ce ku gama a wurin ubangiji baka da laifi amma dai idan ka tashi mai domi saboda ka ji daɗin bashin da ya baka sai ka ce wani ga kuɗinka na mai maka wannan kuma kyautatawa shi saboda wannan jika goma da ka bani ta aiwo min alheri da yawa wannan na kyautata kyautatawa ce gashi nan ya amsa ya shi daɗi allah zai baka ladan kyautatawa da kai wannan ba riba bace ba amma dai idan an yi sharaɗi wannan shi ne riba dukkan kuma aikata haramu Allahun sa'a na na na halaka ne shi ne yanzu inda mun shiga babin zan magani abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bayani idan ya kasance sarfu ne za a yi ya kasance da kwai a taqabut fil mahal ya kasance lokacin da na baka sai ba ta zaka bani naira a lokacin amma dai idan ka rike min ni na baka sai ba ka ce min zakka ta hika dawo ka dauko min naira ka bani to wannan da kwai riba a ciki mun yi mun yi riba mun yi haramu ya kasance duk abin da za a canza zinariya zaka bani zinariya zan baka zaka bani azurwa ya kasance a wurin zan baka a wurin zaka bani a wurin zan amsa wannan idan an yi haka mun yi halaka amma dai idan ya kasance a'a zan baka zinariya bari in tafi gida ya dauko maka azurwa wannan haramun rike kudinka a hannunka idan ya dauko gashi nan ya lissafa ya baka ka bashi ya lissafa ya rike kayan shi wannan kun yi halaka halaka ne aka yi amma dai lokacin da ya kasance muka sanya rata ko a'a kudin suna hannun mai wannan shagon bari in tayar dauko maka wannan yan muddar da zan musa mun yi raba haramun ne ya kasance na baka ka amsa wannan shi shine abin da shari'a ta gindaya lokacin da za a yi canji ya kasance da kwai abin sil'a duk abin da za a canza da abin da za a mai gurbin shi dukkansa suna nan a wurin a mahallin kuma ya kasance kowa ya rike abinci na baka zinariya ka ba da azurfa na rike kayana dab a hannu kuma a wurin da muka yi akdaya a wurin da muka yi cinikin in an yi haka to wannan an yi ciniki wanda yake ingantacce amma dai idan aka ce a'a zan mu ba da damar a tahi ko a je a ɗauko ko wani abu makamancin haka to wannan mun yi harawa riba ta shigo a ciki
haramun ne mace ta nemi a sake na'am da ya kasance yarwarta da tana abinda ke na tashin hankali a cikin gidan ya halitta ta gani sai ita take ba tashi hankali in kana ma gidan
to wannan haramun ne shi shi miji shi yake da inci shi yayi zai diba ya gani abin da ya dace ai tashin hankalin da ake yi warkowa yake cutarwa shi mutum yake cutarwa duk irin yanda ya kai yake nuna kamar ba ruwan shi abin ya yi cutar da shi akai ita yalguwa wadda ta suke tashin hankalin tare kenan shi shi yake da incin ya yi saki lokacin da ya ga dama lokacin da ya dace ya yi saki a cikin shari'a inda saki ana yin shi ne a cikin tsarki wanda ba a yi jima'i ba wanda ba a sadu ba da mace ba wannan shi shi ne talakun sunni saki wanda yake na sunna wanda ya koma bayan shi shi ne ya talakun bidiyai saki wanda yake na bid'a amma dai dukkan su sunansa saki sai dai ka aikata abin da ba daidai ba kamar yadda abdullahi bin umar ya saki matar shi lokacin da ya tara tare da ita bayan ta yi jinin haida ya sake ta da umar ya zo ya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da aka manzo Allah ya ce sashi ya maida ya maida matar shi ya sanya shi ya maida shi sabi ya maida ta saboda mi saboda yayi saki wanda yake na bid'a shi kuma saki duk wanda ya ce zai yi saki a yanda shari'a ta gindaya a yi saki wallahi ba wanda zai saki matar shi kurum karambani ne ko rashin sanin shari'a miye ta sanya wa'ansu dokoki ta sanya bangaren saki wallahi shi sanya ake wasa da shi da an sanya da abin da a maka na bacin rai dan lokaci ne dan kaɗan in an bata maka rai ko taɓa gidan ta hi in ka shanye sai ka dawo sai ka gani kamar ba a taɓa yi ba wannan mace haka ubangiji ya halice ta an halice ta ne da haƙarƙarin baban ma annaba adam duk lokacin da ka ce ka meke wannan haƙarƙarin to dai ka karya shi ka ɗauki haƙarƙarin dabba ɗan akuya haƙarƙarin shi ya yi komi sauƙi ka ce kana so wannan kashushuwan da suka yi haka ka ce so kake ka meke su ka gani yin sun meko ba sa miƙo ba in ka ce ko ka miƙe su to hakika za su karye to haka aka yi mace duk lokacin da kake so ka de- ka sanya ta ta daidaita kai yadda kai kake so to har abada sai dai ayi ayi mutuwar batir har abada har abada ba ta daidaita ba don haka ka bi ta a yanda a yanda a yanda ubangijinta ya halicce ta lokacin da ake so bawa mai miji ya yi saki matar shi shi shine lokacin da matarka ta yi tsarki takan yi abin da ta maka tana cikin haida ne ko tun kamun ta yi haida ta maka wannan abin a lokacin nan sai aka ce maka bakka da hurumin da zaka sake ta sai ka shanye al'amarinka ta yi haida in ta yi haida ta yi tsarki in ta yi tsarki wannan mudda wannan ta tsarkinta kamun ta yi wata haida baka sadu da ita ba a lokacin nan zaka sake ta kwana nawa eh ai ko mata hudu gare ka takan yi kawaiwaye ta to zaka samu zaka gani kurum ta yi wani abu wanda zai burge ka ko ta kyautata akan iyanka ko ta maka wata kyautatawa zaka ce kai shikenan kurum a cigaba da zama a mutum to zaka gani to in dai aka ce wannan tawabin yanzu a ringa bi to wallahi ba hirar sake zaka gani mutum ya zauna shekara da shekaru da yawa daga cikin magabata zaka gani sun zauna da matan da matekunsu zaka gani shekara da shekaru babu wani abu zaka gani babu wanda wai yake zama a cikin gidan shi ba babu wata shi hankali ba kurum sai dai nawa ne in yayi wauta ya huto ya ringa hodi muku a an yi kaza an yi kaza amma dai kowa ba daɗi ba yake ji ba da kai kwanaki wanda suna da kwanaki ne na jin daɗi da kai kuma kwanaki ne wanda kai kankan zaka tsani kankan kai kankan baka so ka ringa tunkarar gidanka saboda abin da kake ji na azaba an ka shigo gidan to haka Allah yi su haka kuma za a yi ta lallabawa in ka ce ka biya amfaninsu ya yi sharrinsu yawa in ka ce ka biya sharrinsu to hakika ba ka zamana tare da su ba zaka koma mutumin da za a ringa aibantawa a kowane wuri mai armi saki ne in yi arma ma saki yake yi saboda rashin hakurin shi Allahu ta'ala alam kasancewar lokaci ya kai kenan zan mu tsaya a nan kuma insha Allah karatunmu na wani da sai wani lokacin Allah ya kaddara saduwar mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ya taimake mu bukatunmu na alkhairi Allah tabbatar mana da su abinda ba iya ba kuma Allah ya dauki yaunin shi ya iya mana shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك